الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا العزيز ashirin da tara ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da hudu a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad ɗari da biyar ko za mu tashi darasi na ɗari da shida babi na ɗari biyar da talatin da biyar za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da takwas muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana malai yake babun idza kama summa raja'a ila majlisi har yanzu malai yana bayani akan ladabun ladaban zamantakewa musamman abin da ya shafi zama yace babu da yake magana akan cewa idza kama idan mutum ya miƙe sun maraja ila majlisi sannan ya dawo gurin zama قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريك إذا قام إذا يميكي سوى دولة بكاتا تاسا cewa yake gida kama a dukkan min majalisi idan mutum ya miƙe don wata bukata wato da ta bujiro masa daga gurin zamansa sun maraja a ilayi da ne dawo fa huwa haqqu bihi shi ya mutuntanta da ba shi gurin sa ana zaune yanzu kawai sai a kira shi a waya ya miƙe je amsa to kafin ya dawo ba a so wani ya tara gurin wannan shine abin da hadisin yake nunawa hadisi ne kuma ingantacce imam muslim ya fitar da shi haka abu dawud haka ibnu majah duk sun fitar da hadisin hadisi na gaba ko babi na gaba babun aljulus ala tariq babun da yake magana akan zama akan titi hanya kan hanyar mutane قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن عبيد عن انس اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake Annabi tira da mun da Allah tabbata a gare shi ya zo wajen mu lokacin muna kananan yara fa sallama alaina yayi mana sallama a wajen ruwa ya ga Abu Dawud da cewa tun ma annabi biya bi fa arsalani bi risala sai annabi ya kamo hannuna muna cikin wasa cikin yara sai ya aike ni dan wata bukata amma nan kun ga cewa yi fa sallama alaina wa arsalani bi haja can kuma cewa ya kamo hannunsa har wajin ka ruku yawa saboda haka ya ka ya aike ni dan wata bukata wajalata fi tariqi yanta zirni annabi ya nemi guri a gefen hanya yana jira a wajen ruwa ya ta Abu Dawud cewa wa qada fi zilli jidari ya zauna a karkashin wata wato inuwar wata wata katanga ko jini shine abin da aka ce a wajen ruwa ta Abu Dawud to sai ce hatta da za su ilayhi har na dawo zuwa gari kale yace fa abu da'atu ala ummi sulaimi sai ne jinki lokacin da na saba koma gurin mahaifiya ta ummi sulaim ban koma ba misali zai koma da azhar bai koma ba sai bayan la'asar irin azabu wato a yi yaro a manta da amma aike shi da wani lokacin za ga a gida har sai an aiko ni to kuka ce za a kada ya shiga wani garin duk wanda ya taso da yarda wanda yanzu da ba a aikin yara ba su kuka yawanci duk ɗan aiki ne ke sai da ka taso a ɗan yarda kan dai kawo da shekara talatin da wahala wasu to kaɗan ya je wayan abubuwan duka wata ran sai an ma duka a kan wani aikin yaran yanzu ba san wannan ba duk yaran da ba a aikin sa ai bai more ba bai more ba ya kamata za ka koyi darasi da yawa a cikin abubuwa na rayuwa to kaga sai jinkiri bai dawo ba gurin musulmi fa kalat da ya dawo sai tace ma haba saka me zauna da kai haka iyayen mu suke faɗa me ka zauna yi ina ka zauna duk da cewa iyayen mu musamman ba zan ba wuce tana da sauran hannu kafin ta tambaye ka sai ta fara faɗa ma mari tukunna ko sai ka fara jin jikinka sai ya fara gaya ba sai ta tambaya da ya zaunar da kai fa kuntu sai yace ba haka nin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hada wanda kuma wannan din da in musulmi dai haka ya kamata iyayen su rike a fara tuhuma tukunna interrogation a fara tuhuma da ya zaunar da kai wata kila dalilin za ka iya jin karɓaɓɓe ne an fahimta da kyau ku yawwa fa kuntu sai nace ba haka nin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hada annabi ne ya aika kaga zan ce ya kare yayi inda ta fara dukar da sai ta zo ta yi takaicin dukar da ta ba ko annabi ya aike shi duka a kai sai ce annabi ne ya aike ta halar sai ta ce ma iya me ya aike ka to ga wani guri kuma yawwa wani darasi na musamman me ya aike ka sai ce ne ga kullu sai na ce inna ha sirru duk da yarin ta ba sai ce sirrin umma bai kwaje labari ya ba ta ba kalin sai ta ce ba haɓar sirra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kiyaye sirra annabi karka faɗa kun goni karatu mai yawa da ya fito daga nan ya nuna wato gwanin cewar adam sun yana yaro da kananan shekarunsa cewa ta man tarbiyya mai kyau ji za a iya gane cewa ba magana kowa da irin tasa Omin na nuna zilan na zama na zilan kowa ka gane kuma wannan muke yawan gaya wa mata yanzu cewa idan ka auro mace ko ka kame tana da jirgin surutu kuma Allah ya jarrabe ka da santa to ko ya mata ya ake koye magana kowa da maganarsa mahaifiyarsa da maganarta ta ka daban ta kawayenta daban duk na abubuwan kowanne daban an fahimta da kyau ko saboda haka ba shi da wani idan ta gane wannan to za ka ta zauna cikin family extended family ba taɓa cewa ta ce ba amma idan ba ta fahimci wannan mutum kullum za ta rika fara da kallonka da yan uwanka mata musamman mata ma wanda ba sa raina magana to sai a ga rigima amma idan ta gane wannan ba za ta zuwa a ce ta ce ba yana da kyau wannan mu kiyaye kwarai da gaske to kun ji abin da ya faru yace sirri ne wannan hadisin hadisi ne mai fa'idoji da yawa Abu Dawud ya fitar Tirmidhi Ibn Majah Ahmad Darimi da Ibn Khuzaimah duk sun fitar da wannan hadisin kuma hadisi ne sahihi babu tawaddu'i fil majlis babu da yake magana akan atawassu yalwatawa eh yalwatawa a wajen zama dan aka nan ku da wani yaro zama bace bace yake sai ga shi kawai gurin mutum biyu zai zauna قال حدثنا الهبيدي قال حدثنا ابن عيينه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلمن احدكم الرجل من مجلسه kar ɗayanku ya tashi mutum daga gurin zamansa kawai ana zaune yanzu wani ya zo ce furkala kashi inda yake a zaune kawai nan watakila ba a ba ma haka ba ya san duk zaman karatu duk karatu a ne yake zama kuma yana zaune yake kai to annabi ya ce kada ya haka tun mai jilisu bai ji ya nemi gurin ya zauna wataƙila zama da wani gurin akwai banka shi kuma waya zan zafi sai ka nemi albarman sai baka ba tashin sa zaka ba sai annabi yace walakin tafassahu sai dai kawai ku yalwata ai ya tawassahu da fi ma bainahu shine tawassahu ku ku yalwata wa tawassahu ku bubbuda idan qila lakum tafassahu fil majalis ko fil majlisi faftahu yantahi Allahu lakum za ka ce ku yalwata ku buɗa a gurin zama ku buɗa kuma Allah zai buɗa muku yalwata ba kamari yalwata ba a rayuwar kama da kake ta duniya komai abubuwa ana ta samun kunci sai ka samu dokin wannan hadisin shi ma ibn abi shayba ya fitar imam muslim darimi da abu awana da ibn hibban duk sun fitar da hadisin shi ma hadisi ne sahihi ingantacce babu ne jilisul rajulu haitun ta babu da yake magana akan mutum zai zauna inda ya fito misali ta zo guri an cika sai can baya to zauna a gurin in dai ba wanda suka gayyace ka bane suka hango ka ba za ka zo kuma ka rika tutture jama'a kawai ka ce ka zauna a gurin da kake so bayan guri ya cika wannan ba daidai ba to shine ba da yake mutum ya zauna inda ya fito ka zo duk ko ina ya shiga can ba guri to zaura gurin da ka samu wannan yana daidai da abin da yake nuna tawazu mutum ma kowa yake ne nake ga a wasu yara da nake ce musu wanda yake sa a girman kai menene wani factors ne ke janyo girman kai me yake zawa me yin mutum yana da shi zai yi girman kai menene ilimi dukiya mulki kyau ko duk su ne ko ba haka bane wayannan gaba ɗayan su kuma idan kai wa Allah da gawa kwace ce baya so ka kalli karuna na wasu misali nake ko ɗauko karuna inna karuna ko kana min kauli Musa fa baga alaihi wa inna mafatiha hu nake musu ku kalli saboda kuɗin sa biloniya ne shi mukullansa na waya houses ɗinsa ba gaddawa ne mutum goma sha ne suke ɗagawa iya mukullin da za a buɗe ba wai a iya mukulli kawai na ce amma ku karshen ya halaye da shi kyau bisa cewa yake daga baya dukiya ba tana karewa a ungoku mutum nawa ne kasan da biloniyas ne yanzu sun talauce nawa ka sani to shi sa wannan baya sa Allah ya daga mutum saboda shi girman kai wato wani wata riga ka dauka da ya fi ka dauka da Allah kake so ka rinda ba shi kuma baya san ka dauka maka kaya kai amfani da su to in ka dauke shi ya karya ka to yana da irin cikin duk irin baiwar da Allah ya ma ka zo guri an cika kuma ka samu guri ka zauna gwara a nemo ka to sai Allah ya daga ka ma ta wa za ahadin lillahi illa rafa'ahu Allah au kama kan ba wanda ne kankan da kai dan Allah ba sai sai Allah ya daga shi ku auna ku gani duk wanda kuka ga yana kankan da kansa a ce sai malami ka ce almajiri a ce a ai ku ne masu kudin garin nan ka cewa ne mutum irin wayannan sai ga Allah yana ta daga amma da yi magana ka ce kwarai kuwa mu ne Allah baya san haka duk yadda yake son ka to idan yana son ka ne ma zai gwada ma kai ba daidai ba ka za ka yi ba da annabi Musa yi wa'azi ya dadi wani yace anya da wanda ya ji ka ilimi yace ba na jin kawai iya ba na jin sai Allah yace to a ba ki darasi sai ka sai da aka koyar da shi tafi gurin kidin wanda ba annabi bane ya koya maka cewa akwai sama da jiwa ko ka kulli bi ilmin alim to Allah baya san tagawa wannan shi ne ko duk abin da Allah ya mana baiwa to ka san da kanka za ka nyama mai za ka kai wani mataki da kai kana tunanin me yasa za ku ga annabi yana faɗa cewa ya ubangiji kada ka sanya ni me da gawa a cikin duk wato abubuwan da wato ya shafe ni mai dagawa duk irin baiwar da Allah ya yi min kada Allah ya sa ni in zama mai dagawa ko kuma wato ya ubangiji ka sanya ni in zama mai girma a idan mutane amma akan kaina na rika jin cewa ban isa ba Allahumma ja'alni fi aini kabiran wa fi ayunin nasi kabira ka rika jin kai baka isa ba amma mutane su rika jin ai ka kai wani kodi wannan ya fi sauki amma mutum ya rika jin shi wani ne to kun face kuma da iska ta buta da za ta sako to shine matsala domin idan kana tunanin ilimi mutum nawa ne suka fi ka idan kana tunanin kuɗi mutum nawa ne suka dani kama wanda in ka je cikin zuwa ba za a ko kallon ka ba za a yi ba to shi ta ba a san ta gawa to duk inda mutum ya samu guri ya cike a nan baya ya zamansa har sai an ba shi dama Na'am, malai yake babu la yufarriqu baina sunayn. Ga wani ladabin ba. Babun da yake magana akan kada mutum ya zo ya raba tsakanin mutum biyu. Suna zaune kawai ka zo ka ce shine ake ce tsara ko idan tsara ba hauji ya ke cewa. Sai a cewa ba kyau, in muna yara na ce ba kyau shiga tsara. Ba hadisin suka janyo ma ba, amma an gaya ma aikace. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الفرات بن خالد فرات ابن خالد آم. عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين النبي يجي بايا على هذا متين يا رب تكان متين بيو إلا بإذنهما sai da izinin sai dai su suka ce zo ka zauna su ware tsakiyar su ba ga gurin in ba haka ba bai halatta ba an gane wannan ko to babu ya tagata ila sahibil majlis babu da yake magana akan mutum ya zo ya tsallaka ya tafi gurin wanda wato mai gurin da ya gayyace shi ko kuma wanda ya tura ga wata bukata wannan majalisin na ko kuma fada ce farfajiya ce ta wani yana zaune a nan shi ne fadar da ce sai ya aike ka da mutane a zazzaune idan ya aike ka ka dawo a baya za ka zauna ko gurinsa za ka zo tunda gurin zari shi ne malam zai magana قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا النبي قال اخبرنا ابو عامر المزني ابو عامر المزني wannan kamar yadda ya ne gudu ma'in ya ya ga a fashi ya ce bai yi amma kuma abu dawud da ya tsayari shi ya wannan sika ne ba kwarai kuwa shi kuma abu hatim yake sai kun yuktabu hadithahu wa la yuhtaju bihi eh ana rubuta hadisin amma ba a hujja da shi an gane ko ibn abi ne yake azizul hadith sannan wasu malamai suka ce kuma la ba ta bi wala mara lahu hadithan munkaran wahidan yawwa wasu sun wasa kashi kawai sannan ya riga shekara ta ɗari da hamsin da biyu a tsakiyar ƙarni na biyu ke yana ta baka ta biyu da yake to to sai ce huwa salihu bin rustum an bin abi mulaika an bin abbas kala Abdullahi da Abbas yake lamma du'aina Umar radiyallahu anhu lokacin da aka soki sai na Umar Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda to yaushe ne aka yi wa sai na Umar wannan abin shine ta iya cewa 26 ga watan Zulhijja a shekara ta 30 23 bayan hijira wasu mawaye suka ce shekara ta 20 da wato a da uku bari ya fi karfi shekara ta ishirin da uku bayan hijira ya ce kun ta fi man amalahu ina cikin wanda suka ɗaga shi hata an annahu da har muka shigar da shi gida da wannan sukar da aka yi ba kun san sai da aka feci sai na umar wato guri uku a jikinsa guri uku aka yi masu suka Na'am, an soke shi sannan bayan shi an hada da mutane goma sha uku. A wannan sukar da aka yi lokacin da Abu Lulu Adal Majusi ya soke mutum goma sha uku. Daga cikin su mutum bakwai suka mutu, cikin za da wanda ake kira Kulaibu bin Bakar Allahi wanda za mu ji shi waye. Wannan kuɗan Kulaibin sai na Umar yana kaunarsa matuƙa saboda wani aiki da ya taɓa yi kawai. Bari mu ji. an ja aika yace kuntu bi man amalahu hatta adkallahu ko ke ji ibnu abi mulaikan nan kamar yadda nake faɗa yanzu shine wanda wato wata rana sai na Umar aka baka ce mara shi wannan kullatin yake cewa da shi ya ga wata mata a baida wani guri ne yace ta mutu kowa zai zo ya wuce ta gurin ta amma ta fara ba kumbura an ci abin ne ta shi da ya zo wuce ya ganta sai ya rami kawai ya binne ta da ya zo shi yake gaya wa sai na Umar yace da abin da ya faru sai tambayi dan sa Abdullahi dan Umar yana a wajen yace wannan abin da ya faru ba dan nan da ta mutu ba abin ne da ba ka ganta Abdullahi dan Umar yace alam ara ni ban gamta ba sai da Umar yace wallahi law ra'aita ha wa lam tadfanha la ja'altuka da kala da ka ganta kai a matsayin ka na tsana sai shugaban kasa baka binne ta ba da na ba wa mutane misali da kai wato da ya hukunta shi kun je da jagorori suke shi a can bigin su zumi din ta hukunci ake magana ba ta dukiya ba ka'ida kenan cewa idan kana jago ko a makaranta ne kana jagoranci to wanda ya fi kusanci da kai ne zai filin kama yuda amla lahul azabu da kai ne zaka minti biyu domin wanda suke nesa da kai su gane cewa ba ya kamata su jaba wa kansu ruwa cewa ba daga gaba a harkar wannan shine kaida in dan kan yana makaranta duk ran da ya makara za ka kowa guda da uku yi mai biyar ko shida wannan zai ba wannan yana taimakawa tafiya sosai yana taimakawa tafiya ko ya Allah ya ji kana kwatantawa kana gwada adalci za ka ga abubuwan kana tafiya daidai to shi ne yake cewa idan ma ta aure ne gwamma mata ka tara makara ran da ta makara sai da ta koma gida kawai to sauran za ka ji za gaba ɗaya za ka fara mamari ai ta maganganu kaza kaza to ai dara ta ci gida kaza kaza to shi kenan to kowa zai shafa wa kansa ruwa inda wanda take so ta yi wara kai za ta gane cewa duk kusancin ka da ita ba bai kai da yadda kake da wanda ka ba to wannan yana taimaka a gaskiya ya zama nobody above the law da ya shindi after the equality before the law don kada wannan tarihin za ka zauna lafiya eh to kaga da yake a kuntu fi man amalahu hatta adallahu da Allah da ba zai ina cikin wanda suka dauke ni Umar har suka shiga da shi cikin gida fa kana ni yake ya bada akai ya kai dan dan uwa da sai da sanzur man asabani je ka duba ga waye soke ni wane ni wa man asaba bai kuma su aka doka tare da ni domin ai abu lulu ada da ya ankari cewa cikin duhu ne ai sai ya rika dukan mutane mutane suka ankara cewa an soki sai na umar saboda an ji yayi wato a ya ba alama cewa an soki to duk wanda ya motsa sai bai soka sai ya soki mutum goma sha uku aka yi sa'a wani shirya alkyabba da ya lullube shi da ita shine fa suka yi razar da ya ga kudin da shi ne ta kawo kansa wuka ya kashe kansa a wululu mata da ya gaba da zai an kama shi shine ya tsau makamin ya tsoka wa kansa dama makami ne da sai da aka sashi a daji ya kwana wanda in ba an zaro an jiro to za ka ga bin ya gama lalata hanyoyin jinin jiki to me ya faru sai ce makala ni ya bada ake ila fanzur man azaba ni wa ba man azaba ma ai fa za habtu fadidu ya kubirahu yace na je na duba je na da dan in ba shi labari bai dal banki mal an ta zuwa an san da gida ya cika ai da wakalin gida ne cika cewa an ga shugaban kalla amirul mu'minin na gaba dai an soke shi gida ne cika ko kowa aka rika zuwa aka tsittuko aka cika mai gida fakaritu an aka hada ni kawo yace sai nake kyawar in tattalle da mutane tunda an shiga ba zai zo su ture mutane kuma shi ya ije shine ba Allah ya yi wa kuntu hadithan sin yace a lokacin na da karamin shekaru bare kuwa domin san da Allah ya wa duniya ba kuma wata shekarun sa nawa sha biyar ka dauka sha biyar shekarun da na Abdullahi da Abbas ko kasa da ashirin misali ashirin za ka ce tunda da za a biya ke hudu ya dawo ai ya shekara sha biyar ko yawwa to a ɗauka haka kwata kwata shekarun sa wasu bin shirin da shida ba a shekarun da yake shi ne hadisu sunna din majalar su sai na zauna wa kana ya muru idza arsala adam bil haja ya kasance yana umarni idan ya aiki mutum wato da dan wata bukata shi sai na umar an yi kubirahu biha yana so ka je ka dawo ka bashi labarin da ya faru sai na umar yana so kowa ma ya haka duk wanda ya aike ka yana so in ya aike ka kada ka bashi labarin abin da ya aike ka danki bai na huwa musajja yace ina dawowa sai na tara hannun da ne ai madda alayhi tauba shine musajja hannun da ne shi da bayafi saboda kun ga soke-soken da aka yi mana akwai kasan jiya akwai samanta akwai ji haka sai ya zamto a cikin wannan sukokin a kowanne ya fi kowanne jirgi shi ne ma in ya ja nono saboda yadda ya kwana wajen hudu ya cika in ya ja nono zai rika fitowa da gurin wannan shi ya fi kowanne illa a soke-soken da aka yi mana ba ne mutum shi sa wannan na kasar cibiyar shi ne mai fitar da mai fitar da wannan nonon to me faru wajen aka sai da aka abu ibn malik faka ne yake wallahi da inda a amiran mu'mini na rantse da Allah inda amiran mu'minina zai yi addu'a cewa Allah ya raya shi ai bi baka'ihi wa afiyatihi wa sihhatihi da amirul mu'minin in ji ka fi gudu malik da zai ka ga amir ji Allah gaba da lafiya in ji ka fi gudu malik yace da ni wannan addu'ar la yabti annahu Allah wa la yarfa annahu li hadhihi al-umma da sai Allah ya raye domin shi ma yana cikin mujabud da'awa wanda suka yi addu'a Allah zai raya su yace kuma da sai Allah ya daga shi cikin wannan al'umma hatta ya bada kaza wa kaza sai ka ya rika bayanin cewa sai ya yi kaza sai ya zama kaza yi kaza yi kaza hatta da kan munafiki da basan ma wa kanna dan ne har sai da ya rika an bote sunayen munafukai wasu daga cikin su yana wasu ya faɗi sunan su sai ya faɗi alkunyar cewa wani abuwa ne shi ma munafiki ne wani ma yana faɗin su kullu sai nake ubangiji ma ta kun ablada ba zai ce wannan bayanin da kai in naje in gaya wa amirul mu'minina cewa da zai addu'a shi ma Allah zai warkar da shi da zai tashi daga wannan cutar kana da yake ma kuntu illa wa ana uridu an tuballi an tablugahu ko tuballigahu yace ban fada ba da ba sai dan ka fada ai na fada ne da ba dan ka je ka ga yaba ai ka san akwai sakon ma da ka fada ba sai ka ji a fada ba ko yawa Bace ce jatu yace wannan maganar da Ka'ab ibn Malik ya faɗa ina tambaya sai ta kara mun karfin gwiwa fa kuntu sai na miki fatan hasaitu rikabahu ba an jayi da tsallaka mutane tunda dai na ga dalili ya sa ya tsallaka da yanzu misali ko a masallacin juma'a ne ake azazzaune an cika guri wata bukata ta zo wani ya zo za a musulunta da shi ba dole a tsallake jama'a ba ko ko kuma an tura mai ya lalace ta mutu kai kuma an tura ka je ka ɗauko wata duk an cika hanya sai ka zauna a baya ai ba za ma a ji ba sai ka tsallako dole to bukata ce ta sa haka yace a taje na su inda rahaji ya ce da na zauna daidai kansa yana kwanta da ransa ina zuwa na zuwa zauna kusa da shi kuntu sai nake innaka arsanta ne bi kaza wa asaba ma'aka kaza salasata ajra yace ka aike ni da cewa in je ka aike ni akan bukata kaza wa asaba ma'aka kaza yace kuma waɗanda aka cuce su tare da kai salatan ajiyar mutum goma da uku ne wa asaba kulaiban kulaibu ma shi ma yana cikin waɗanda aka soka na ji muku kuma zaina umar yana son sa aljazza wa huwa yatawaddahu inda al-mihrab yana alwala wato inda al-mihrab a gurin da ake kira mihrab aka ce wani guri ne wanda yake mai ruwa ne amma da katin dutse irin fadin nan ha shi ne miras wa inna ka'ban ya halifu billahi bi kaza kaga ya gaba da nasu sakon ko sai ce ka dan malik kuma yana rantsuwa da Allah cewa ya ga wa sakon cewa inda zaka ce kaza kaza kaza kaza wa kana ji yake udu au ka'ban yake ku je ku kira mun ka'ab ibn malik shi ma ne da wajen bayin da zo fadu iya aka kira shi fa kana ji yake ba ta kula yake cewa kana je ya kulu kaza wa kaza ne ne ta abin da ya faɗa kana je ce la walla ta rantsi da Allah ba zan yi addu'a ba me yasa saboda yana tuno irin abubuwan da Annabi ya faɗa a kansa shi da Usman ko ba haka bane ya ga akwai kaddara ta riga fata a kansa ya sani cewa za a kare wata kofa ka tsewa ki zo da haka wala shi ke tsiya Umar in lam yarjira Allah lahu yake irin maganar nan ce ki ai Umar ya tabe in Allah bai man gafara kamar yana so ya gaya ba yana kyautata wa Allah zuci Allah ba zai kyautata shi ba domin ba aikin banza yake ba ka kaje shi ne magana yawwa to kun ga wannan hadisin kamar yadda na gaya muku da a farko saboda shi wancan da ake kiransa ya ne gudu mai sunansa Amirin Mujani wasu sun raura na ji sa wasu suka ce hadisin mawqufi ne akan Ibn Abbas amma wasu sun ce ya tsallake قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدا عن ابن ابي خالد عن الشعبي شنو قال جاء رجل الى عبد الله بن عمرو وعنده القوم جلوس wani mutum ya zo gurin Abdullahi dan Amr da wasu mutane na zaune a gurin sa ya ta kan da ilai yana tsallakewa zai je gurin sa fa mana hu sai suka hana fa kana ji ji uturu ko rajula ku tare wannan mutumin fa ja sai da ya zo a tajar da ilai ya zauna kusa ne a kada da yake akbirni ka san mai gurin da yake ku bari ya zo yawa yace akbirni bi kai in sami ta hu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin abin da ka taba ji daga baki annabi alaihi salatu wasallam kana yace sami to rasulullah ya kulu na ji annabi na cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ai musulmi shine duk wanda musulmai suka kubuta daga harkensa wa yadihi da hannunsa wal muhajiru da hijira kuwa man hajara ma da Allahu anhu duk wanda ya kaura cewa abinda Allah ya hana shine al-hajj muhajir eh wanda ya kaura cewa abinda Allah ya hana shine muhajir na gaske babun akramun nasi ala rajul jalisu babun da yake magana akan cewa akramun nasi akram wanda za shine wanda ya fi kowa cancantar da kai wato ka kula da shi wanda ya fi kowa cancanta kai wa karansu shi ne haka ce wanda ya zo gurin ka yanzu bakun kai yanzu da kaje bakun ta ya kamata ka girmama ka'idodin mai bakuntar sannan shi ba wanda ya gayyato ka ya kamata ya kula da kai to shi ne ake cewa mafi karamcin mutane shi ne jalisu abokin zamanka kana da sana abu asim kana da sana sa'id bin umar kana حدثني عيسى بن موسى عن محمد بن عباد ابن جعفر نعم قال قال ابن عباس اكرم الناس علي جليسي wanda yafi kowa cancanta ya samu kowace irin alfarma da hauji ne abokin zamana duk wanda yake zai zauna kusa da kai ai ko na abota ne wa sahibi bil jambi wani ya zo aikin da mun kawa zai ce ba zai zauna ko ba ka bane to wanda ya zauna kusa da kai sahibi bil jambi ne ya kamata ya girmama shi kada ya cuci dalilin zaman da ya a kusa da kai shi ne maganar da ake ballan kira wanda ya zauna a kai kusa da kai a makaranta masallaci ko za a yi hudu ba har a gaba duk kuna dari ya kamata a girmama juna قال حدثنا أبو نعيم عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال أكرم الناس علي جليسي mafi karamcin mutane a guri na shine wanda ya zo zauna kusa da ni an yadda kan dari kaban na ta ta yi nisa ilayya wanda zai zo dukkan mutane ma ya ki zauna zama kusa da kowa ya ta kai dare ta har sai ya zo kusa da ni amma ba ke dare wanda ba zai cutar da su ba ya kamata a duba ko kuma a ke dare wanda kai ne shugaban zama ya taho gurinka domin magana cutar da mutane kuma ai zaman kanta take ko cewa ga hadisi nan na juma'a da annabi ya hana ibnu hibban ya fitar da wannan hadisin a matsayin mawqufi a tasa ruwaya na babu na hali yukaddimu rijil ako yukaddimu rajul rijil rijil bayna yadayhi jalisi shin ya halatta mutum ya mutum ya miƙe kafarsa a gaban abokin zamansa kamar yadda wannan bawa Allah ne yanzu mutum yana zaune kawai sai ya biye kafarsa ya halatta ko bai halatta ba قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزهرية أبو الزهرية شنو ديدي قال حدثني كثير بن مورا نعم قال دخلت المسجد يوم الجمعة ناجي كما صلاتي رانا الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشعري sai na samu auku dan malik al-ashari za ku iya jira shi shine wanda ya je lokacin da a ayin nan ta dauka da cikin zuwa da tauba wayancin da suke sukar wato qura'u a cikin sahabbai cewa ba mu taba ganin algabu budunan wala ajjabu ko wanda suke yawa wanda aya ta sauka akan akan su cewa la ta'ajjalu karka bantum ba da imani ko wayannan mutane da suke wasa bai injini cewa ba taba ganin adama mu matsorata irin sabon annabi ba haka suka ce to shi Abu bin Malik shi yaji magana yaje ya ga annabi alaihi salatu yace wallahi sai na ga yawa annabi alaihi salatu wassalam shine wani yake ce ka ga ba ba kiran wannan sai guri to dai yace jalisan fi halkatin na samu Abu dan Malik yana zaune a halkar matan jilai bai ne dai ya miƙe kafarsa a gabansa ya miƙe kafafuwan da yake nuna yake nan ya halitta ya miƙe kafa kaga malam da nayi misali da shi sai ya nade ai ai ka bari ka fara jin kan hadisin sai ka nade shi falan ba ra'a ni kabir da rijlai kaba da rijlai yana gani na sai nan da sai kabar ya jin kafarta sun makale ni sannan sai yake da ni kadiri da ai dai madatu da jiri ka san dalilin da yasa na miƙe kafata liyaji a rajulun salihun fa yajlisa to guri ne kamar yadda ake yanzu ga gurin yalwata ce ba matsuwa ake ba kawai sai miƙe kamar yake ya miƙe ni dan wani mutumin kirki in ya gano shi sai dan je kamar yake zo ka zauna ana ko ba dan wannan bai ku kamar ka dame da miƙe da wasu ne za ka da dukan kaba yake a masallaci ne kan sai ba a wurin alƙiwala wajiya ba da je ka karanta sahabbai a zamanin annabi al'amma shi ke zaune kuma duk sun ke kafa kawai dai idan ka gane ba su bai za ka bakar ka miƙe sai ka zauna lafiya ka ji ko ai na ga ana yi ne da a dukan ka ba a kewa ya ma ana shirin alkebula to kar ka miƙe dan kar ka samu matsala in ka je gurin da aka san karatun in ka gaji ko kuma in ka kana so ka cire shi kafanka to mu je waje ya bu ba sauki amma dai babu wani abu da yake nuna haramun ne babu gaskiya ya halatta babu arrajul yakunu fil qawmi fa yabzuk to babu da yake magana mutum yana cikin jama'a kawai zai yi kaji ko sai ka yana lura nan fa daga illa haram ma yake zai to ba dan Allah tsakanin murtala da subala haris da nan ai duk za ka samu su falaje iska za ta waka musu duk za ka samu gazon har Allah ya ce muke mutane shekarun baya duk wanda ya wuce shekara talatin ya san duk masallacin da kake za ka ga akwai kuttu an zuba doka ko kunti ko kaza ko ai dole ba shi ne yawa a wannan shekarar za a zo kashi ne ko an gyara shi mutumtun mutane wannan ya toba wannan ma ya toba Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu amma Allah ya ce muke mu yanzu duk babu da wahala ka je ni dai rabon da ga kuttu a masallaci ko kiwo a masallaci an wuce wannan sai dai irin wannan za ka je masallaci ka ga an ajiye ciki magana cewa ma wai ka duba a jiyun ka bata taso ba ko a cikin je kawai za ka zara da wani ya ji za fara ma zai mika ba wannan da ci gaba ne babba amma da bango kuwa sai a yi an bambala amma dai akwai wasu ɗabi'a na har yanzu ni na rasa ya gara kawai da lafiyan masu fita zalla zuwa sai ga yayin da biya wajen lafi ko dawowa zai ga mutane kamar gorin kaji a ga musu kwamfale kwamfala a ko ba kwa gani har yanzu mutanen musulmi mutum za a yi masallaci kamar waye ce dole sai an yi kaji za a masallaci da su ba babu ai ko ba a masallacin ba a hanya me yasa dole za a yi ayar kawai kuma in an yi ma ladabin sa a rufe ba a yi ko mutum ya ciwo je ba a kwata misali abu na kasuwa ba ya fi yawa to ka yi da kuma wasu kenan cikin cinkoson mutane ga kwandishin kuma ga kaki Allah ya kiyaye to sai yake fa yanzu albusaku albusaq almuqad bi yana nufin majina kaki قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبه ابن عبد الملك نعم قال حدثني زراره ابن قريب ابن الحارث ابن عمرو الثاني فيما أن الحارث بن عمرو الثاني حدثه يا من تدجي شوى قال تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى لا يقول النبي أنا منى أو بعرفات كويلة في الحرفة shakkar rawi wa kada a dama bihin nas mutane sun yi tawafi tare ne wa yajiu da arab mutanen kauye suna zuwa fa idza ra'u wajahu idan suka kalli fuskar tsakanin sai ce hada wajhun mubarak wannan fuskar ne albarka da mutanen kauye sun zo sun ga fuskar nan sai ce hada wajhun mubarak wannan fuskar ne albarka ce kul ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah wa kenan Haris bin Amr bin Sali sai ce istaghfir li ne ba mun gafara fakani sai annabi ce Allahumma ighfir lana Allah ka gafarta mana fajutu yace na kuma je wayowa fa kuntu istaghfir li anima mun gafara shi shi kada yake so aiwa kala sai annabi ya kuma cewa Allahumma ighfir lana Allah ka gafarta mana kun gani yake fa za ba yanzuku sai annabi ya yunkura don yayi kafi fa kana sai yake biye bihi fa kana ai fa ala biye bihi fa kada biha sai annabi ya tare wannan kafin dan kai ya samu mutane ai bu za ka huwa naka jin na ga maza bihi na alahu ya shafe kamar ya dauko wato takalmin sai ya tare da shi sannan ya goge ko fahimta da kyau ko abin nufi shine yayin da annabi zai yi da yi a cikin mutane ba kasa yi ya tare da hannunsa da ya zuba a kasa sai ya goge kuma da takalminsa kai ya yin yusi ba hadan min auli saboda annabi baya so wannan kashin ya shafi mutanen da suke gefansa shine magana da muke kaga su ba a lokacin da da ciki ko an kace ai ba za ma ai wannan mutum da jira je annabi ya dauko takalmi ya tare babu majalisu babu majalisu su'udat babu da yake magana akan hanyoyin wato guraren zama na kofar gida ai da za ku da mafi yawanci a shekarun baya mutum yin gida sai ya ci duba dakali yawa dakali ta ce zaman dakali ko eh to dakali fasara zaman da kyau kenan a Saudiya zaman dakali قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله تعالى حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالسعودات الذي يعني زمن دكبي فقال يا رسول الله سامحت يا ما يجي الله ليشق علينا الجلوس في بيوتنا والله زمن جدا هنا تاكل عملنا namiji da ba da zaman gida ta ce ya rasulullah zaman gida yana matsa mana ne kare jeji fa in da nasu to in dai za ku zauna ku zaman da kali zaman makokin da ba gawa ko zaman hanya to shi kenan an yadda ku zauna amma ba a bil majalis haqqaha ku ba wa guraren zaman hakkin ne kalu wa ma haqqa ya rasulullah tambayi ta ce me hakkin hanya ya ma ikin Allah kale da yake idlalu sabi nusar da mai tambaya wani ya zo ya tambaya ba aikin sa za ku yi ba ka san wai aka ake yi ya ce ku aika shi ku aika shi ya zo yana tambayar gadi gadi sai ya nuna wa hanyar mejile sai ya ce har mejile ne sai ya ce aika baro hanyar malam shine wai aika wannan haramu ne shine idlalu sai sai kun ce wannan kamata yayi kwanaki na taba wani yunkuri zan rubuta irin ayi bondin din ta kazo akwai a rika jawa majalisu ana likawa haƙoƙin hanyar waraddu salami da biyar da sallama na kai muku sallama ba ta fi barka ne ba yawa a wa alaikum salam mai da sallama wajibi ne wa gaddu na misali da rinka idanu yawa ba kallon matan mutane ba karatun malam ta larawi cewa in ka tsara ido sau ɗaya in baka kyauta ba sai a wannan karatun babu shi al'ula laka wasani yato alaika an fahimta da kyau ku wannan shi ne wal amru bil ma'ruf na hudu da umarni da kyawawan ayyuka na biyar wallahi anil munkar da hani da mummuna kun ji su ko kala hadathana muhammad bin ubaidillah kala hadathana dara wazi an zaid bin aslam ana adam bin yasari ana yi sa'id bin kudri annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kala iyyakum wal julusa fi turuqat annabi yake na hana ku zaman kan hanya titi eh aturukat a wata ruwa ya cewa ijtanibu julusa bin nasbi ijtanibu kun ijtanci zama akan hanyoyi kalu ya rasulullah ma da labudda wallahi ba mu da wani guri ai ne da lana manduha na so bar mu karanta ba mu da wani guri da za mu zauna in ba nan ba shine ma da labudda din majalisi na ba mu da wani guri in wato da za mu zauna na ta'addar da biya da za mu tattauna فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يقول أما إذا أبيتم to in kun kiya lalle sai kun zauna da akan hanya shi ne za a bai tum ai bai za a yi tum ilal wajani saka wata ruwa ya tafi in har sai kun je kun zauna a hanya kun ga ba zaman da yara mu mutun lakan ba za a zauna amma a ba hanya hakkin ta kar mata su rika jiwa suna hatsewa sun zo majalisa haka mata yan mata ke ba da mata aure ba cewa wani sun zo majalisa hatsewa su eh shi ne magana da au su ma kallon jama'a jike ka ji wani karatu su ma wai kallon kallon kallon ake ko na a kasuwa ne sai dai rinka idonsa sai dai rinka idonsa shi namijin eh a dama ku ba da kuwa ke ba baka ji wani ana magana wata ba ga ana magana Allah madaukakin sarki zai yi misali a wuni guda take har Lagos wai har da Lagos ita Lagos take gani cewa anya ba zai yi kaje ita ita tunanin da kenan Allah ya sauke bakin fuskar jinsin ba ba ita wato kallon Allah take wa mutum ta dauka shugaban kasa ne zai zo ya tare mutane Allah ba ka ce subhanallah to wannan shi an gane ko to kaga annabi alaihi salatu wassalam yake to suka faɗi wannan magana da zuwa amma da abaitum in ba ku da makawa sai kun zauna ba a duk tarika hakkan ku ba wa hanya hakkinta kalu wa ma haqqu tariqi ya rasulullah suka ce to me hakkin hanya ya ba hakkin Allah kada yake gamsul basar rinsa idan wa kaful adha da kame hannu gabarin cutar da kowa kada cutar da wani wal amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa wallahi anil munkar da ani da mumuna ne ya taru a nan a wannan hadisin kaful adha ko shi ya tarka don ka zo shi ne jam'u turuk duk turukul hadis in ka zo yanzu ka rubuta guda shida ba wanda zai zo ma in kari dai in bai karatu ba kace da karewa daga barin cutarwa to ba hadisi ji ka hada haka ake yi to abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana na falal ai akwai malaman da haka yake wato hadisin da ya kai matuka ba ba ta bai da kura ka gani karfaffe ne a gurin eh bai da kura abin da suke miji ke wallahi wa ala malaman jarhu wa ta'dil kenan za a zo a ce za ka ce akan malahan sai wani ya ce to ai kaza kaza ai kiman kirki ne ba kaza kaza sai wani kuma an zo an tambaye shi sai ce mutumin kirki ne amma baya kula mutane kaga yi ma jan jiji ka fahimta da ku shine abin da ake kira jan kawai ya kawo wata wasu ka koya sai ya faɗi wani abu da dai zai dan makale ko ne zo ja ina ai ba mutumin kirki bane kala to shine jari to wannan sai a ga aura su akan mutum wallahi alam na'am alaikum salam eh suna zama kuma amma ka san lokacin ba matan ba eh suna yi tun daga lokaci ya samu azali da kali ba ya samu azali ai ba kuncin gida ne yake zato ba shi bane kai ka fahimci abin a zuwan kuncin cikin gida a kunci irin zama kawai ya zama ka zama borin a cikin gida ya ce ka ba wai ina nufo yanki ya zo gida ba shi ba a ka zauna yanzu wani lokacin ai za ka ga idan gidan ne ba zafi ka fi bukatar ka je ka ɗan sha iska a waje ka fahimta da kyau ko kuma zuwa abin da ya kamata mata su fahimta dan rafureshin da ake zuwa a waje yana sa wani kular da shi da kika yi ba ya sa ya zako da wani lokacin za ka mata suna da wata ɗabi'a ta yi laifi kuma zai ce waje ka yi magana ina magana kai shiru ka fahimta da kyau ko kuma ɗabi'a ce wadda shi namiji baya amfani da emotion saboda in yana amfani da emotion din da yake amfani da shi to ba za ki zama aure ba kowane namiji zai zama mai aure ka wannan shirin namiji ba alkhairi fita wajen zama alkhairi sai na alhaji za ya fice ba da haka sai fada masa rai da ya fita kawai ya je bacci yake ji yana takaici ya je ke je kwanta a masallaci akan akan jirfaya abu turab to wannan duk salo ne shi ma annabi alaihi salatu wasalam da suke mar ba kofar dakin Zainab yake kwanciya ba to wannan shine abubuwan da kullum ake gaya wa mata za ka yi daɗi wai na magana ka mai da ni gaban mahaukaciya to ai jirin sa shine alkhairi hajiya idan ya ke zai yi da talibin wallahi zancen ba zai kyau ba wannan shine Allah ya dakatar da mu to اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsobin ta madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun masu jarrabawa da neman sana'a da aiki Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين